da a ce muna cikin garin da muka san ciwon kanmu to ya kamata a faɗa ita gidan freedom radio a cikin kotu yaya ku ba ku san mutanen nan sun faɗi magana ba ku zo ku kama sunansu ku afka da su a cikin abu mai girma wanda yake tare da mutuncin manzon Allah kuma ku ce ku kaga wa malamai ku ce malam wane malam wane malam wane wanda ya kamata lalle da gaske a kalla abin da kyau gidan rediyo ta faɗi wannan al'amari kuma ta yi kuskure ba shakka duk da cewa ta fito ta tuba malami ka danna gurin da suka faɗa sannan ka danna gurin da suka dawo suka tuba an tashi lafiya ne yau mun kawo muku wani batu da wata gamayyar malamai yan asalin jihar Kano haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suka kira ga gwamnati kan ta iya bakin kokarinta wajen ganin ta saurari dukkanin al'ummomi musamman ma malamai ba kadai ta zauna akan ra'ayin zauren haɗin kan malamai na jihar Kano ba wasu malamai guda shida ne da suka hada da limamin waje wato Sheikh Nasir Muhammad Nasir da kuma Sheikh Tijjani Bala Rawi da Bazallahi Nasir Kabara da Kasiyuni Nasir Kabara da kuma Sammani Yusuf Makwarari da kuma Malam Yusuf Mai Risala waɗannan malamai dai sun fito sun barranta da ayyukan haɗin kan zauren malaman jihar Kano na wajen kaka bawa Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara takunkumi na zaman gida da kuma hana shi wa'azi inda waɗannan malamai suka ce bai kamata a hana malamin gabatar da laccocinsa ba a nan filin inda ranka ya kokari don jin ta bakin waɗanda suka ba da wannan sanarwa don jin dalilin da ya sanya suka a bakin malaman suka ci masa albasa amma dai haka mu bai cimbarwa.
Waccan sanarwa da kungiyoyin suka fitar bisa jagorancin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zayyano wasu jerin malamai da ta ce ta zauna tare da su sun kuma shaida mata cewa ba sa tare da matakin da gwamnatin Kano ta ɗauka. dogaro da korafin da zauren malamai suka yi game da malam abdulgabbar kabara to amma wannan sanarwa ta gamu da tasgaro bayan da wasu cikin malaman suka musanta cewa an yi wancan ganawa tare da su to a wancan lokaci dai gidan rediyon freedom ya sojin ta bakin zauren haɗin kan malamai da kungiyoyi na kano wanda ya ce zai fitar da sanarwa daga baya kuma alhadin nan ne zauren ya fitar da martaninsa ta hannun babban sakataren sadakta sa'id ahmad dukawa kunshin martanin da ya aike mana ya ce zauren ya ci karo da wata takarda mai dauke da sa hannun wani mai rajin kare 'yancin ɗan adam mai suna dr ibrahim suleiman game da cewar suna goyon bayan a kyale malam abdul kabar domin ya ci gaba da ayyukansa da aka dakatar da shi dr sa'id dukawa ya ci gaba da cewa sun samu bayanan wasu cikin malaman da aka zayyano inda suka musanta ikirarin da watan sanarwa ta farko ta fitar a don haka nema ya kira ga jama'a baki daya kamar haka waɗannan malamai sun barranta kansu daga wannan sanarwa wanda abin da zaure kyautata musu zato kenan za su yi kuma hakan su kai don haka zaure yana kira ga al'umma da kada su bari wasu masu rajin kare haƙƙin ɗan adam su girgiza imaninsu da soyayyarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Sannan kuma ila yau, kun malaman nan kowanne ya fito ya jawabi, liman waje ya jawabi, yace wannan ba da shi aka yi ba da yawansa ba kuma ƙarya ake masa.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين ina tabbatar muku babu ruwana da wannan magana ban shiga ba ban ce komai ba na ji na ce Allah ya sauwaka wannan shi ne abin da na faɗa kawai amma na goyon bayan wannan ba na goyon bayan wancan ban yarda ba saboda haka waɗanda suka ɗauko sunana limamin waje suka sa cewar wai na shi da gwamnati ban yarda da hana yi wa abdul jabbar karatu ba wannan zancen shirme ne babu ni a ciki ban kuma faɗa ba ban kuma san shi ba an kuma yi mun ƙarya saboda haka abdul-jabbar babu ruwa na da abin da yake yi ban sa kaina cikin abin da yake yi ba da abin da ya yi shi da Allah babu ruwana babu kuma abin da ya mun zafi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu
sannan a man tijjani ba za rabu shi ma ya fito ya yi jawabi ya ce shi ma bai san an yi da shi ba ba shi a cikin wannan al'amarin To amma a tun a wani gangare sai gashi a shan tijjani bala ƙala rawi ya fito ƙarara ya barranta kansa da waɗancan malamai guda shida inda ya ce wata sanarwa da ta fita ta ce yawo a kafafen sada zumunta da kuma jaridun ƙasar nan shi ba da yawunsa a gabatar da wancan batu ba ga ma shi da bakinsa. Wani ne kawai ya auri bakin ya ci albasa amma masalar su ba kwata-kwata. Ni tun da ba ka fara wani abu ba wani malami ko wani mai mulki ne ta bakanci ba ta ma akan wannan abubuwan da ake magana ni ma shi nake kamar da kowa ke yi.
sannan malam sammani makwarari shi ma ya- wato duk wanda sun dan yi amfani da ɗan wani dan wani abu da aka dan samu daga wajen malaman misali kamar kamar su jami'ar karawi ba ya yi magana cewa malaman da suka yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ya faɗi wasu mangazo akan malaman da suka yi suka yi kan wannan al'amarin ba to su suka yi amfani da wannan damar suka ci zarafinsa suka ce shi ma ya goya wa masu zagin manzon Allah baya a Kano wani abu suke ci ne malam eh, sammani makwarari shi ma ai an yaudare shi bai san me yake faruwa ba a cikin zantukan dan tamori sauran lokacin da shi dan tamori ya fito wannan mukibin nasa na abun nan shi ma sammani ya tare shi to wannan tarar da yi masa sai suka yi amfani da wannan dama sai suka zo suka dinga yadawa cewa man sammani ma nasu ne ya ce baya goyon bayan abin da aka yi yace to in akwai wanda aka yi wannan magana da shi ya fito ya kunna rediyon ƙarya aka yi masa ba ya wannan- ba ya wannan abin da shi ba wannan abin da aka ce an tara mu mun yi magana akan wannan magana to ni ba a yi da ni ba ban san kuma zancen ba amma kuma ina kabalanta duk wanda ishe ya yi magana da ni to izo to nan da yake nuna mana yana nuna mana dan tamore shugaban makaryata ne ya reni yaransa akan ƙarya ya kuma koya musu fauza na ƙarya hatta shi dan uwan nasa a nan muke dindina yanzu a can baya ba mun yi karatu mun yi wa dan uwansa raddi ba kasumi mun masa raddi sosai saboda ya fi goyon bayan ga ƙarya ya bar gaskiya ya goyi bayan dan uwansa ya bar manzon Allah wanda wannan ba shi ne zaton mu da shi ba mu a zaton mu da shi makarancin ashifa makarancin da mahaifinsa ya dora kakan littafin ashifa yana karantar da shi shekarar shekaru akalla ba rama an yi magana shekara zan talatin da farawa to amma a ce a haka yau a ce wani ya gaya wa annabi magana kullum kana cewa kutila walam yusuf kana karantawa kullum wanda ya faɗi magana yake dan maballin manzon Allah ya dace hukuncinsa kisa ne amma a ce yau musar kasiyu wai yau shi zai fito ya mara wa dan tabore bayan ragin annabi shi sa alhamdulillah da kansa da ya gane yau gashi da kansa ya fito yana challenging din mutanen alhamdulillah Allah ya sa ganewa ce ba wai fushi da tsakaninsa da wasu ba a ya zama tsakaninsa da Allah ne domin gashi ya fito yana cewa in har an tafi akan cewa kowane kare da doki zai kama hadisan manzon Allah da cewa zai gyara to babu shakka sai an gama da hadisan a dawo kan alqur'ani yace in kana magana su kafiran da suke tuhumar hadisan annabi ai ba iya hadisan suka tsaya ba sun ƙetare alqur'ani nasiha kawai cewa ku daina yin dumudumu ki- ku daina yawan jira da firfar hadisan manzon Allah um, da wanda ya dace da wanda bai dace ba da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba ana da madubin da za a iya ganewa a tantance din ba a da madubin to aje a kai abinda duk an ga za a yi wa sunna ta manzon Allah ai amma wallahi tallahi ku rubuta ku aje yanda na gaya muku din nan in aka ci gaba da wannan abin wallahi abin da zai faru kenan ba a kan sunna kullum abin zai tsaya ba sai an komo kan alkur'ani
to nan ma za a zo a tantance mana Qur'ani malam Musa kasan ya Allah sarki kana gidan amma baka sani ba amma mu mun sani mutumin naka ka je ka tuhuwa ka bincika yana nan ya fara gyara a Qur'anin domin baka sani baka sani ya ce hatta ayan nan da suke wato cikin sutul ahbab a ya ce ba gurin ta bane inda aka sata sahabbai ne suka cusa ta a gurin ba gurin ta bane eh inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tadhira to ka koma ka je ka duba karatun sa na 109 na na na jawful fara 109 da 110 zaka ji wannan jawabin ya ce qur'anin da ake ice hannunmu wannan aya ba gurin ta bane ba sadaka malam Musa da kasuni ka muna muna muna kira zuwa gare ka sake komawa ka binciki karatun dan uwanka ya fara gyara qur'ani ai zindiki muke da shi kafiri wanda bai halatta ya sallah bayan sa ba saraka shi a qur'anin ma kansa a gurinsa bai ma bai- ba daidai yake ba mu kuma abinda muka sani rawa'iyadun annahu man gayyara harfan min alqur'ani amdan kafara duk mutumin da ya canja wani abu da alfahari ya kafita kai ka san haka malam Musa Kasumi domin ka karanta a ƙarshen juz'i na biyu na Ashafa a cikin bayanin alfahari duk mutumin da ya inkarin wani abu ko da harafi ne ɗaya daga alfahari ya kafita to wannan abin da dan uwanka yi kansa kenan domin ya faɗa ƙarara kuma ya ce ai ma tukunna aikin ana nan gaba sai nan gaba za a yi shi wallahi jama'a in ba dan mun taso wa dan tamori ba da abin da zai yi yanzu ya wuce abin da ake so domin duk abin da yake cewa yace ai ba fara komai ba ba ku ga komai ba tukunna akwai masu an je wannan karatun ɗari tara ko ɗari da goma a nan ba ji wannan karatun nasa saboda musifa ce saboda ya kamata a daddanna mutane su ji muryoyin malaman da aka kirkira aka faɗa cewa wayan nan ma hada wani malami wai mai risala yau na na kira ne mun san shi waye mai risala ai na ki na kira ne ba ma an taɓa ne ba san shi ba su wayan nan da aka faɗa an san su kuma ga shi an yi bayanin su amma wani mai risala ma ma ma me me da yin rishi saboda duk mutumin da zai goyi bayan ƙarya to wannan ba mu da alaƙa da shi kusa ko ta kusa ko ta nisa Allah ka kiyaye mu to Allah ya sa mu dace amma malami na daddanna musu wannan muryoyin da shi kuskuren da su freedom radio suka yi da kuma aman da suka yi suka lashe kuma ya kamata wannan ya zama dan ba gare su su zama su ji tsoron Allah duk labarin da za ku bayar ku fara tantance shi kafin ku bayar eh babu shakka dan ni da da sunana a cikin wannan mutanen wallahi ko to zan wallahi sai inda karfi na ya kare babu dalili yawan dalili ne ai ba wani dalili za su kawai an faɗa hiyar sai an faɗa an ce wane ya ce matsalar tsakanin kafirci da musulunci ba zagin manzon Allah ba zagin Allah ba sannan ka baka tushe mutane a ciki eh to bismillahir rahmanir rahim wa amma bin nisbati ila al-akhir amma dangane da abin da yake na ƙarshe na ita wannan man min hadisi na daga wannan hadisi wa qawluhu yad'uhum ila aljannati shine fadin su yana kiran su zuwa ga aljanna shafi 237 wa yad'una wa yad'uhum ila aljannati aw ila allahi wa yad'unahu ila an-nar wannan mun faɗa wancan satin ko karatun mu cewar wannan lafazin akwai akwai maganganu a ƙarƙashin sa kuma mun kawo bayanin allazi wanda ittakhadha al-muntasibu garadan wanda shi dan tamore ya riki wannan lafazi karan bara ya katta nisul gauga a biki yana farautar wawayen yaransa da shi waye kuli yana cewa inna muawiyata wai sayyidina muawiya da'in ila an-nar me kira ne zuwa wuta ana shigo fa kullu man ajabahu fa huwa min ahli an-nar wai duk wanda ya amsa wa akudan wuta ne wal zalika dan haka ne kullu man ma'u duk wanda suke tare da shi sahabatun kanu su sahabbai ne amma tabawan kota bi ai fa hum ahli an-nar wal iyaz billah dan wuta ne Allah ya kiyaye wannan shine jawabin dan tamori to aqulu zan faɗa limin su ga shi ɗan tamuri a wannan da farko hal hazal hadisu al umuni shin wani hadisi amini am alal khususi ko khasi ne ana ji ko wannan dai matsala ce usuliya kamar da aka sani ko yawa akwai umumi da khususi to wannan masa hadisin tunda an ce yad'uhum ila al jannati wa yad'unahu ila an nar ya ce duk wanda ya bi ma'awiya dan wuta ne ma'ana idan dan sanawa ya kira ka ka bi shi to ka dan wuta ne aminin shi hadisin ma'ana babu wani kira da muawiya zai zuwa aljanna duk kiran sa na wuta ne ko ko a khasi ne shi ne tambayar ayan gane ko to fa qulu san ce a bayan kunta al khusus ka ce a khasi ne ma'ana akwai kiran da muawiya zai zuwa aljanna ko shi ne khasi to sai fa qulu san ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fa kadar rabbi ta wufi sayar a hakari shi kai da shi a cikin sauran hukunce-hukuncen da yayi an gane ko fa ma in kulta in kace kuma innahu allahu ai gaba ɗaya ne amini duk shirin da in wutar kamar da wannan shine zahirin abin da shi dan tamar yake da awari ana jigo fi jami'i amri duk lamarin sa to fa yakuna ijabatu ali radiyallahu anhu ila tahkimi ijabatu ila an-nabi ashe lokacin da sayyidina muawiya ya kira sayyidina ali abu ai tahkimi sayyidina ali ya yadda to yanzu sayyidina ali zuwa ina yake nan ya ja an gane ko wal yaz billah wa yakuna aidan sana ila yau zai zamanto ijabatul hasan ibn ali ila sulhi lokacin da muawiya kira sai na muawiya kira sai na hasan dan aliyu zuwa azu ay sulhu sai ya amsa masa to ijabatul min lil nar aidan shi ma to ya amfani zuwa wuta kenan an gane to wa hadha la yaquluhu muslimun salimul aqida wannan ba musulmin da mai kubutacciyar aqida da zai faɗa wannan magana idan idan haka ne to fala budda min tawil hadha lafz ba makawa sai an yi tawilin wannan lafz fa ma'lumun abu ne sananni annahu lam yasbut fi jashil jamal bai tabbata a cikin rinjalar jamal aw sifin ko kuma ta sifin annahum sahu cewa sun kururuta sun ce hadun mu ila nari ko zuwa wuta ba lafzan wannan zakan ba ta wajen wannan lafzan daga bakin safai ba ba a taba ji daga bakin waɗanda suke bayan sayyidina Muawiya cewa ku tafo zuwa wuta ba an gane ko wala katabu ilayhim bidalika bas kuma rubuta musu haka ba bal bari dai inna da'ifatan kilayhima ai waɗannan wato da'ifa kiltayhima gaba ɗayan su takhafu minan nari tana jin tsoron wuta ne gaba ɗaya fara zalika dan haka ne ji ba ta kuna bi da'awa majaziyya la haqiqiyya dole wannan da'awa ta manto majazi ce ba haqiqa ba maka annahu kai ka ce lamma duk yayin da aka kira su ila khuruji ala sultani zuwa fito na fito ga sarki al mafrud al sa'ati wanda wajibi ya masa biyayya wa huwa ali radiyallahu anhu shi sai na Allah ya shi kana zalika min asbabi dukhulin nari ai wannan yana daga cikin sababin shiga wuta fasaru kaman ya dinar nari sai zama to kaman masu kira zuwa wuta wa za la yuta la yuta nafa wa sun bil imani amma wannan ba zai ko ba zai koru a asbance su asbanta su imani ba wala annahum tullabu haqqin ba kuma ba a ce ba masu neman haƙƙi bane ba kamata kaddama irin yadda ya gabata walakin nahum sai dai cewa su lam yasluku sirat alqawim ba su tafarki madaidaici ba fil mutalabati bil haqqi a cikin neman haƙƙi sun maqulu sannan ina cewa wanda wannan shine matsala wacce take muhimmiya musamman a cikin bangaren ilmin hadisi inna hadhihi ziyada wannan ƙari yad'unahum ila yad'una ila jannati wa yad'una ila an-nar in farada da zikira ikrimatu maula ibn abbas ikirma maulubun abbasin shi ne kaɗai ya kaɗai su da ita kusan an mun raddi an mun raddi an mun raddi a kan wannan wannan lafazin da na faɗa amma wala jin raddi ƙarya ce ko ba gani ba babu wannan magana ta wa'i zuwa yau babu an babu ita yawwa wa huwa kama sabata kazzaba bil muntasib ai dan tabori ya ce ai ikirma makareci to ya za ya makareci kuma ka ba da shi walau a arzuna an hasafan yau da mun kaura kai ma game da wannan lafazin baki daya la baqiya alayhi halli mushkilaha da warware abin da ya rikitar a cikin sa ya da sai sai saura akan dan tamuri khususan fi tashaddiqihi bi hadha alhadith musamman cika bakin da yake da wannan hadisi allazi da'afahu min hasu la yadri wanda wanda ya rauna shi ma tunda bai sani to wannan tawilan da malamai suka faɗa kenan an gane ko to sun mara'i ta'wilan ajlamin tilkum ta'wilat sai naga wani tawili wanda ya fi wannan fitowa an gane wanne ne shi wa huwa ma zakara ibn mulaqqin shine wanda ibn mulaqqin as-sufi al-hafiz as-sufi ya faɗa a cikin rabin sa'a tawdih sharh al-jami' as-sahih juz'i 40 ne ba 39 sharh sahih al-bukhari a juz'i na biyar shafi 137 sai ga cewa qawluhu yad'uhum ila al-jannati wa yad'unahu ila an-nar sai ce wannan lafazin sai ce inna ma yasihu zalika fil hawarij ana ji ko wannan yana ingantuwa ne a cikin hawarijawa allazina ba'asa ilayhim ali ibn abi talib ammara wanda sai na idan abi talib ya tura musu ammaru yad'uhum ila aljama'ati ya kira su zuwa su zo da jama'a baki sai ce walaysa yasu fi adam min sahaba wannan ba zai inganta akan ɗaya daga sabon manzon Allah ba لأنه من شأن المرء لا يجوز لأحد بزي هل تقديبا من المسلمين daga musulmai an yi ta'awwal alaihim illa afdal at-ta'wil ya mutawili sai wanda yake tawili mafifici لأن الصحابة ومن صحابي الذين أثنى الله عليهم وأن الله يبوغ رسو وشهد لهم بالفضل يمشي الفضل بقول لهم رسول كنتم خير أمة وتكون في يوم الأمة تقال المفسرون هم أصحاب محمد ما لم تصبت أي كنتم خير أمة لأنهم سنة صحابة من الله وقد صح سما لم يمشي وكنا ابن مريكة تتي يا إن كنت أن أمارا شوى أمار أنا جيبوكم sai nace haka za zakara haka ya ambata wa azunnu sabau qalamin ina zaton sabau qalamin ne la'anna ibn abbas huwa al-mursal ilayhim fil riwayat sayya domin dai a ibn abbas shine wanda aka aika musu a cikin riwayoyin garzu amma ta yi a kotar waya da shi ibn malik ya santa wanda mu santa ba an gane ko to yace ya inganta cewa ammaru ba asahu aliyun illa khawarij sai na ji aiki zuwa hawarijawa ya du'uhum ila jama'a yana kiransu zuwa ga jama'a allati fiha isma wadda a cikin jama'an nan akwai isma ciyayuwa بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء من ذن الله صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلال سوى الأمة من ذن الله بذات حزا كبتا قلت ويويد هذا التأويل abin da yake karfa wannan tawili kaula alin kama sabaka fadin sayyidina ali kama yadda ya gabata cikin kisan hawar jawa yace ikhwanuna bagaw alina yan uwan mu ne suke mana bagaw akan mu saboda haka fa yalzimul hadisu sai hadisin zama ya hade alfi'atul bajiya dama sun ce ikhwanuna bagau ko ba haka ba alfi'atul bajiya ashe su din ayan gane ko yad'uhum ila Allah wa yad'unahu ila an-nar walhamdulillah summa idan kana muawiya sannan idan sayyidina muawiya Allah ya jira shi yad'u ila an-nar idan kira yake zuwa ga wuta kamar yadda iyalul muntaka irin yadda wannan tamare yake da'awa to bara ku ana ji ko fa inna biladana hakika garinmu wal bilad allati hawlana da garuruwan da suka kewaye mu ajabat da awat muawiya fi dukhali fi dukhul islam san an sake da sayyidina muawiya ne zuwa shiga musulunci fana fana kuni izan ala da awahu adabna da awatu ila nar wal yaz billahi to ga bisa da awatan ta more ashe duk da kan da Najeriya da irin su Maroko da irin su duk magarib magarib bangaren nan namu an gane ko ashe duk yan wuta ne kenan a to ba kai ce ba tana ina kira zuwa wuta man azabahu qadahu fiya da yi hadawa ai an gane ko to so daga ashe ko wannan ƙarya yake yi to ga an sama daga bakin malam Muhammadu Nasir Kabar Allah ya masa rahama wa gargara shi Muhammadu Nasir Kabara kama wa mushahadun al video wa al wa al hawatib kamar yadda ake gani gashi nan da hotonsa da bidiyon sa yana magana yana cewa inna biladana hakika garuruwan mu lam yazal ala islami bai gushe ba akan musulunci islamin hakikiya musulunci na hakika منذ زمن الصحابي الجليل سيدنا معاويه بن ابي سفيان كن زمن سيدنا معاويه بن ابي سفيان نجوا نجي شيخ محمد النصر كبار eh wato dan malam kenan ka ji halin malam to shi dai malam ga abin da yake ko ba haka bane ba yanzu wanda yake shi ko ba haka ba to wai ke kai ta kenan yanzu Allah ka mana magani to wa hadha gaibun min qayb da'awati muawiya wannan dan kadan ne daga kunzumin da'awar kiran da sayyidina muawiya yi zuwa musulunci zamanin sayyidina muawiya jama'a an shiga musuluncin da zamanin manyan sahabbai ba a samu an shiga ba an gane ko za mu ji an kaɗan daga cikin nan za mu ji yau duniyar da muke takawa da ita musulunci a yau ana ji ko wanda dukkan ya ji rawar sayyidina muawiya shi sa shi sa imamu da sai yake faɗa a can karatun na baya yace ai muawiya kofa musulunci ne kana taba shi da ka bude kofa ai ba yanzu ba rawan yanzu ce yazo ya bude kofa da da ma kofa yake so ba kayan ciki yake so ba to sayyidina muawiya shine kofa kana bude kofa to sai ka shiga ciki kuma sai ka fara shi ma da dan ba nan ya fara ba ma ya fara da shi ba an yi da sun zai kai sai na Abubakar sai na Umar sai gashi na gaggaya musu bakajin mangaru yana ma cewa sun sun la'allahuma ko sayyu ma sun canja min allazina amanu wa min sarati allazina kafaru wa min sayyiati dan ta more ba daga sayyidina Muawiya ya fara to sai da sayyidina Muawiya kofa ta musulunci kana bude ta to sai kayan ciki kuma to shine wannan abin da ake magana to za mu ji irin aikin da sayyidina Muawiya wanda a yau su arna da suke ta ƙoƙarin su turo ɓata gari a kan su ɓata musulunci su ga sai na su fara to ba su fara da jagora idan aka ce yau wanda ya kama ku musulunci shi kansa ba na gari bane to musuluncin naku yana yake yanzu na gari ne ku to ai tun lokacin da aka ce an rushe asali to ba da ya farke tabbata an gane ko asali in ya rushe to farke shi ma ya gama rushewa baki daya shine abin da su arnan suka yi to bari ku ji faƙad da ajan manga jiran ya kira jama'a da yawa irin islam zuwa musulunci wa ajabu sun amsa wa kana fi asr hilafati futuwatan abima wa kasira a zamanin halifatin sa akwai buɗe buɗe da aka yi ta yawa an gane ko wannan shekara 20 yayi alibanci ko yana shekara shekara 40 sai shekara 60 yarus shekara 20 yayi an gane to ya kasa sara da Dr. Mustafa Murad babban malamin nan da kawai musa mura ya yi iktisarinta a cikin littafin mai suna al-futuwat al-islamiyya tun daga shafi ɗari shida da ashirin da uku zuwa ɗari shida da ashirin da hudu wala khasa min al-kutub wala sanadin nazifa yayi tarkisin ta daga littattafai da isnadai wanda suke masu tsafta wa ana ula kiswa insha Allah ala tartib ne kuma zan kasa a takaice bisa jerantawa linara ba'd futuwati muawiya bin abi sufyan dan muga shashin bude buden sayyidina muawiya dan abi sufyan summa nasa'alu sanan mi tambaya hal kulluhum ila nari am ila aljanna ko ba ka ba tunda sai na mawuye ne ya kira su ko ya tura yaran suka kira su to zama an ce man ajabahu qazafu wa fiya ko ba haka bane ba ba abin da ke da wani shikenan ba to su ma duk yan wuta ne wa'annan za faɗa yanzu to in an yi haka zai zama to musulman a duniya yan kaɗan ne kenan yanzu bari mu wani ƙarinu sai mu muƙarana wannan jawabi bima rawahu muslim da abinda muslim ya rawaito ana bi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan man da ce wanda ya kira zuwa shari'a kana lahu min al-ajr zai zaman to yana da lada misla ujuri man tabi'ahu misalin lada dukin wanda ya bi shi la yanqusu zalika min ujurihim aidan wa la yanqusu zalika min ujurihim shay'an ba za a rage wani abu daga cikin ladan wa'anda suka bi shi ba an gane ku yanzu idan misali ba ku taba sanin shari'a ta wani abu ba sai wani malami zai sanar da ku ita ana ko to za a duba adadin ku kowa in yi ba ba lada ba lada nawa goma ko ko ko ɗaya lada goma to wannan lada dukkan gaba ɗaya za a kuma hada a ba malamin goma goma sai hada mala a ba malamin an gane ko to haka abu sai na ma'auyi haka za a yi tafiya duk wanda ya tura aka je aka shi masalan bare masalantarwa kuma in aka masalantar da kai duk kalmar shahadar da kai duk sallar da kai duk azumin da kai sai an kai masa lada to zan Allah ya za a ba mutum tafaita duniya da da- da kwamfutocin duniya ya buga ladar sai na mawuya zai iya To, amma samu wani mahaukaci ya zo kawai shi aikinsa ya zagi sai na mawuya waya da faɗa wata magana wai wai duk mata gugunan da ake yi, ba wai bai taɓa kamar shahada ba to kai ka taɓa yi kai ka taɓa yi waya taɓa jinka a in da ya mawuya da kamar shahada ba to ai kai ba za ka yi ba tun daga baban kai yana faɗa cewa tun a zamanin sai na mawuya muka shiga musulunci kuma musulunci ne da kamar shahada ake shiga ko amma kana magana cewa ba a taɓa shiga bai taɓa kamar shahada ba to Allah ya sauke to sannan an salimin sa'adin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sun yana cewa ali ali bin abi talib ga sayyidina ali bin abi talib ko ice fa wallahi na rabe da Allah la an yaji bika rajul la an yuda bika rajulun wahidun ashiya da mutum ɗaya gare ka ma'ana kai ne ka zama silar shiriyarsa khairul laka min humurin ayn ya fi a baka jajayen raƙuma dinara dan mu ga darajar muawiya min bayna sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan sayyidina muawiya a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa haka babu ƙarar sayyidina muawiya ga wasu daga cikin shashin wato a fito wato wato mayaka an gane ko jagororin yaki na sayyidina muawiya fi fituwa ti a cikin yaƙe sa wa tawsihi da yalwata wasa li hududud daula islamiyya ga iyakokin daular musulunci hatta balaga pakistan har sai da musulunci je pakistan wa sin da kuma sin da kuma sin da turkistan da balazar rusiya rashi kenan al-islamiyya sharkan gabas wal hind januban da kuma india da azerbaijan da armenia da biladun rum bangaren shimal a bangaren hagu kenan da kuma afirkiya shimalan wa wasan wa sharkan wa garba afirka gaba ɗayanta zamanin sun nan ba za su musulunci wal andalus da kuma andalus min al-jihat al-garbiyya wa min hawla al-qada daga wayannan jagorori akwai al-muhallab bin abi sufra wannan da ya sami a nasara a cikin yakin da ya da hawar jawa a garin farisa a cikin yakin da aka yi a kurasana sannan mutum na biyu shine kutaiba bin muslim al-bahili shine jagoran yaƙe-yaƙe a gabashin duniya wanda ake kiransa a shuja'ul miqdam allazi dawwaha bilad sharqi wa azalla shine mutumin da yaje ya kasantar da wato garuruwan gabashin duniya ya kasantar da su sai da sai musulunci malami na uku ko in ce mutum na uku shine kutai wannan kutaiba bin muslim din nan fa ana jigo ba fa kutaiba bin muslim ɗalibin Imam Malik ba, a ba shi ba. Wannan kutuwa bin Muslim albahili, yawwa da ƙasar bahila yake, yawwa. Sannan akwai Yazid bin Muhallab bin Abi Sufra, ashuja'ul mushtahar bi hurubi fi Jurjan, wanda yake shi ma a yaƙe yaƙen a cikin garin Jurjan da Dabristan da Khurasana. Sai na hudu Muhammad bin Qasim Sakafi, Sahibu Sultan Sind wanda yake yaƙe yaƙe ya je yaƙe yaƙe a cikin Sindi da Pakistan da Bengal da Bengal shi ne Bangladesh ko? da kuma Hindu da Armenia da Azerbaijan. Sai kuma na biyar, hukumar dan nashin al'umawi wanda dan tamori da awai kakansa ne. Mu ga musu ayin maka kakan naka ne to dan dan ta asul bagiya ne kai. Ko ba haka bane ba. Eh wato wato wato shine je kaza da taunan sunanta. An gane ko? To hukumar dan nashin al'umawi shi kuma shine mai gina garin Irawan. Garin au garin da Ibn Abi Zaid al-Qirawani ne karatu. kuma shi ma ba garin su bane ba ma nan dumi Allah ya masa rama yace ba nan ne garin su ba na farawata ne garin su nan garin ya je yayi karatu ne shekarar sa wato ya je yayi karatu a sai zauna a cikin garin saboda sai kiran sa alqirawani kawai ba a ce masa annafrawi eh wannan kuma an ce karatun ma dai a lokacin shekara hudu yayi dama an ce idan mutum shekara uku a gari to nusiba ilaiha sai a jingina shi zuwa garin ba irin da ake cewa wai mutum ya goro gari ya shekara arba'in ba shekara ɗaya ko da da wata goma sha biyu ɗaya da kwana ishirin da tara sai ya koma garin su wai ta rushe wai sai ya sake dawa ya shekara arba'in to yanzu sauran shekara nawa rayuwarsa ko ba ka wani ba can misali a sama ɗan shekara go- bi- biyar ya zo garin ko ba ka ba to ga biyar ga arba'in ga ga talatin da tara nawa kenan arba'in da shida arba'in da hudu ko to sai ya dawo ita ya dawo da aka ce sai ya kara arba'in nawa kenan zai kara duk saboda ina- ana so ya zama dan gari kusa sai ya ce ba ya tafi ko ba garin su ba ko ba haka ba to wannan ba gaskiya bane ba to sai na nawa آه نشدة مسلم مسلم بن عبد الملك أش- آه وتشين أشجع أولاد عبد الملك بن مروان هو شيء كما يديا يأكي قسطنطينية آه مرة تبي يبود جرور وادا جرور روماوا في مال من بقى شين أبو محمد عبد الله البطار شين رئيس عرب الجزيرة الجازين صقور الروم شين مي يا- ما يا- مي ما يا- مي مي يأكي ونن كفا كفا فينا روم kuma a wannan lokacin su mutanen Rum an an gane ko rum da Allah ke ma gulbin rum din nan da Allah ke ba da labari to rum sai ta mun tana jin kwardin tana jin tsoron wannan ban Allah sai malami na takwas shine aljarrah bin abdullahi hakimi shi kuma an kashe a cikin yakin shashin yakin kulinsa a can garin kurs wanda ya kusa da garin kazuyin malami na tara shine asad bin abdullahi kasari wato shine mabocin alwaƙil uzma a garuruwa na wato wara'a nahar jehun wanda aka kira shi da malikin arab sai musa bin nusair musa bin nusair wanda shine dan abdurrahman al-lahani fatih al-andalus shi musa bin nusair ai dariku bin ziyad yaran sa ne an gane ko to gashi nan ma dariku bin ziyad fatih al-andalus wal maghrib wallazi adkhala al-islam ila urubba shekara 60 da wani abu ya shigar da musulunci a garin turawa baki daya sai kuma malamin shafi shine Abdurrahman bin Khalid bin Walid allazi warisa al-furusiyya min abihi wannan dama ya gaji sadaukantaka ne daga wajen babansa a Khalid dan Walid as-sayf al-maslul allazi sallallahu alaihi wa al-kufari wal munafiqina to haulai wayannan sune shashin jagororin yaki na Sayyidina Muawiya kuma sun bude shashin garuruwa wasu kuma sun jaddada musulunci bayan da sun an samu garuruwan sun yarda to daga cikin garuruwan da suka amsa kiran sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan da Allah jama'a mu kula da wannan abin da yawa dan mu gane kaidin da mustashriqai suke wa musulmai wajen su dauke wasu su yi musu su kwaye musu tunani da tunani da hankali dan me dan su zagi sayyidina Muawiya su kafarta shi ba ba dan kuma ba saboda irin abin da sayyidina Muawiya ya na shigo da al'umma cikin addinin musulunci to a cikin a zamanin sayyidina Muawiya akwai biladur Rum wanda an ji an bude garin a cikin wannan gari aka aka bude Constantinople da kuma Lan a Khurasan da Albar Mutawassit a hannun Busur dan Abi Arbata ɗaya daga cikin jagoran Sayyidina Muawiya da kuma Antakiya wanda Antakiyan nan a yau ita a cikin Suriya wanda a zamanin mun nan ce Suriya aya san Suriya ko ina ne ko to Antakiya ta take da kuma Burin Rum allati taraja ila hudu Turkiyya al wanda ta a yau idan an je Turkiyya an za samu wannan garin ba da an kana ta zumbula da sham bayan da can duk an ce sham ya haɗe wayannan garuruwan baki daya da kuma garin Qubrus da jazirati Rhodes a can albarin mutawassit da wannan ta amma wannan irin ya kuwar nan kenan to bari ku ci irin yaƙi yaƙin da sayyidina Muawiya yayi a gabashin duniya wa amma fituwa ta sharqiyya fi asari radiyallahu anhu faqad na shar al-islam ya yaɗa musulunci bibi isati ila al-Turkistan ya tura aka je aka bude garin Turkistan da abin da yake kusa da ita kamar Armenia da Azerbaijan da Kazakhstan da kuma Turkistan da Dagestan da Aurabikistan da Turkistan kasan tan tan nan suna da yawa da kuma Afghanistan an gane ko yawa da kuma Kazakhstan da kuma sauran garuruwa irin su garuruwan India wanda ya tattaro irin su Pakistan da kuma Bangladesh da sauran shibul jazira a hindiya da kuma hurata a garuruwan mawara'a na rajehun da kuma kusurwati na huratan da man tafi wasu asiya ya kuma bude kabul wanda kabul shine babban garin afghanistan a yau sannan kuma wabastu wuzran da kuma hashak da kuma arrakat da kuma zabulistan da wayannan garuruwa gaba ɗayan su wanda suke a yau da afghanistan sannan ahwas a wasu nan a yau tana nan a cikin garin Iran da kuma Maltan sannan ita wannan Maltan ɗin ta tana nan a cikin daular Pakistan sai kuma Sistan wanda garin sa na ka samu Abu Dawud ko a Sistan sannan Armenia sannan ka zo ka bude Nasar sannan Bekanda sannan Jibal Bukhara wanda ita a yau tana nan a cikin Uzbekistan to wannan bangaren gabashin duniya kenan idan muka dawo yammacin duniya kuma yaƙe-yaƙen da ya yi da inda ya shigar da musulunci a mangare a magare shi kuma ta miƙu daga barka a cikin libya zuwa al-muhit al-atalanta al-atlas kenan sannan wata a wannan ana kiran wannan gari da bilad al-maghrib al-arabi sannan ya bude al-bahr al-mutawassit da jagoran wato yaran sa Abubakar Nakir Siri da kuma Tunis Tunis dai kowa ya sani gari ne na musulmai a yau kuma gari ne na malikawa kuma ya gina majalisar kirawan wani hika an bila da barka wa gadamus wa libda wa wudda wa luwata wa zinata wa hawara wa nuzarta wa kafsa wa wa da kuma nan dai da su killiya da karkara janna ko karkara janna akwai wannan garin da ma masa- mashahurin gari ne. da kuma da zai shari tsakanin su da susa da kuma madina ta mila wa bidaya wa tilbisan an gane ko wa gaya wa limis wa azana wa danja wa gaira hamin suwat bani umayya to jama'a da Allah ko iya nan muka tsaya kai baka taba zuwa wajen wato a garin kuma na Kano ai akwai wato wayanda suke ba masu addini ba ko baka taba zuwa ka je ka yaka addinin musulunci a gurin sa ba amma kawo kana cewa bari ka fitar da jagoran musulunci daga musulunci wannan irin hauka ne to wala ya fa alayka kai ya buya gare ka anna Ghana wa Ni- wa Niger da Ghana da Niger wal Cameroon da Kamaru wa Nigeria wa Togo wa sa'irul buldan al muhilati bina da sauran garuruwan da suka kewaye Najeriya itanqul islam ijabatan li da'wati muawiya bin abi sufyan duka sun kirki addinin musulunci saboda amsa kiran sayyidina muawiya dan abi sufyan wa quwwatuhu da kuma jagororinsa wanda ya turo su fa hal kulluna adabnahu ila an-nari ya kamata wannan ya ba mu amsa da kansa yanzu duk wannan kasashe da aka muka amsa wato wannan kira zuwa ga addinin musulunci duk mun kira mun amsa ne zuwa wuta ya subhanallah to Allah ka kiyaye to a karshe nukta bai badi ya ko a inna hadha muntasiba wannan anta mori yaksuru min dhikri al-fi'at al-baqiya yana yawan fada fi'at al-baqiya fi'at al-baqiya ma anna hadhihi sifa al-baghy harta ita wannan sifa ta al-baghy din nan wafaqat kull al-muwafaqa ta dace da shi gaba ɗayan dacewa لأنه كان مشهورا بالخروج على إلافة أي الخليفة قريب الله الذي خلفه أبوه على كرسيه بشعارة آلاف من الناس أنا جيبه shi mashhuri ne da fito na fito bai yadda da halifantin dan uwansa ba shehu kajiballa halifa Allah ya kara masa lafiya wanda babansa ya tabbatar da shi akan kujerarsa a yo tabbatarwa akan kujera ai ko bai faɗa ba a babban aikin da yake yi na tafsirin gidan sarki ya dora shi a kai fitarsa mulki bin kajiriya ya ce shi kare zai magana sannan me ake bukata kuma aiki ko ko a so ake sai irin abin da yake suke faɗa kan sayyidina Abubakar yadda manzon Allah ya yi a sai an fito karara ya ce sai na bakar daga ni sai kai kai zaka alibanci haka ake so annabi yayi na fatan gane ai al isharu fi bil akil ishara ta ishin hankali an gane ko to saboda wannan shine abin da ya faru kuma ma ba mun karanta a can baya ba inda dan tabore yake masa baitoci a lokacin kafin ya fadare rabina billazi qadara rahman fina inna rabina ko ba haka ba baiti wannan ya ce baiti wannan guda ko sun yi masa ko guda da oho dai to in ma dai baiti ne kai masa da yanzu ya zama habakun sura yawwa to walakin nan muntasiba sai da shi dan tamuri kharaja alaihi ya fito kansa ya yi fito na fito wa sabbu ya zage shi wa zakar azaima ya ambaci munanan abubuwa hatta nasabaha ila abihi har sai da jingina wannan munana zuwa babansa eh da annahu ikhara al-khalifa qariban la dunahu wa idan ya zaba khalifa a wato koma bayansa فهو حق أن يسمى هو وأتباعه وأتباعه بالفئة الباقية هذا شيء ne cancanta a gaya masa da alfiyatul baqiya da shi da mabiyansa me yasa لانه ادعى الخلافه لنفسه domin yayi da awal halifanci da kansa wa wa sha'aha ya daida ta tafi gilman a cikin yaransa fa umul ana yadda umul al khilafa a yau suna mata awal halifanci falzalika dan haka ne lam nubalig ba mu kai mutuka ba in kulna innahu ahabbu bi izbil ismi muawiya bin abi sufyan shi ya fitan tanta da samun albaki ta asul baqiya kira sayyidina muawiya wala shakka ba ku kuntu anna ma yurid bil muntasib al gilmana alayhi abinda irin dan tamore yake yi wa yara tarbiyya kansa huwa du'a ila an-nari shine kira zuwa wuta min sabbi sahabati da sakin sahabbai wa shatimihim ala manajid da sakin sakin harshe gare su akan mumbarai wa gairu zalika da wannan wannan walhamdulillah ala zalika wannan fa kafin ma ya zarce ita fa kan manzon Allah ba jama'a kafin ya zarce ita fa kan annabi wanda yau gashi abin da kuma abin ya zarce ya kyale sahabban ya tafi kan manzon Allah Allah kan wa wa hadhihi laysa mubalaga wannan ba mubalaga bace ba la'anna fi kulli zamanin bugatu a kowane zamani akwai baki baki na lokacin ففي زمن عمر بن عبد عبد الله بن عمر زمن سيدنا عبد الله بن عمر سمى الحجاج سمى الحجاج وجماعته بفتح الباقية أي سيدنا عبد الله بن عمر يا أم بشي حجاج ده شوى شيني في أصل الباقية لقوله دون فتن صديقي ما أسى على شيء من الدنيا illa ala yace ba abin da nake bakin ciki akan sa da tsanan duniya sai abu absa abu kaza da abu kaza sai ce wa Allah akuna qatantu hadhihi al-fi'at al-baqiya allati hallat bina yace kada na zamanto na na je na na wato Allah akuna kana zamanto qatantu na yaji hadhihi al-fi'at al-baqiya wannan jama'a